بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبيهان faɗakarwa guda biyu kenan الأول na farko مثل اسم التفضيل في شروطه فعل التعجب misalin sunan taubeli a cikin duk sharaɗin da muka faɗa shi ma misalin fi'ili na ta'ajjubi ne shi ma kamar haka yake نعم الذي هو انفعال النفس shi wanda shi fi'ili ta'ajjubi ma'anarsa shine infi'alun nafsi motsawar rai عند شعورها بما yayin sanin ta bi يسبب ma hafiya sababu ga abin da sababin sa ya buya نعم ya zama rai ya motsa lokacin da ka gane wani abu ka fuskanci wani abu shi ake kira fi'ili ta'ajjubi galiban dai kamar eh, me ake kiransa wannan me exclamation mark din nan to kamar da irinsa ne to kwasan sun shi ne fili ta'ajibi ne kawai نعم a ga lokacin da ka gane abu a yi lokaci guda za ka ji ranka ya ya motsa to irin wannan shi ake kira shi ne galibin fili ta'ajibi ne نعم وله صيغتان yana da siga guda biyu ما أفعله na farko shi ne ma af'alahu mamakin abin da ya aikata kaza ko kuma af'il وفعل به ko kuma siga af'il bi نعم Eh, نعم نحو ما أحسن الصدق ma a hasanar sidika mamakin abin da kyauta gaskiya
وأحسن به ko kuma a sinbi mamakin abin da kyauta da shi
نعم وهاتان الصيغتان wannan sigogi guda biyu
هما المبوب لهما su في ne كتب wanda- su العربية ne a mamu abin yin babi gare su fi kutubul arabiya ce a cikin littafin arabiya duk littafin arabiya waɗannan sigogi guda biyu galibin su ne ake yi نعم ake kawo da su ma abu ala da ma abu ilimi نعم وإن كانت صيغه كثيرة ko da dai su yabo sigoginsa suna da yawa
نعم من ذلك قوله تعالى ƙaunuhu ta'ala كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم a ga mamakin abin da ya sa kuke kafircewa bayan ga da kuke kafircewa da Allah bayan ga Allah kun kasance da sun kun kasance matattu ne ku Na.
Allah ya raya ku ai نعم abin mamaki ne kuma ku zo kafirce shi مم.
to kaga a nan wajen Ta'ajibi wata ne.
siga ce ta ta'ajibi amma kuma ta zo a wata siga ba wata wata aka saba zuwa ta saba zuwa a bangaren lara- larabci ba kamar haka Allah ta abu ita ma wata siga ce نعم وقوله عليه الصلاة Faɗin sa والسلام alaihi salatu wassalam سبحان الله subhanallah إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا kaga Allah yake subhanallah ilal mu'mina la yanjisu hayyan wala yata cewa subhanallah din nan shi ma wani nau'i ne na na na abu mamaki نعم وقولهم da faɗin su lillahi durruhu harisa ne lillahi duhu ko darru ko farisa to eh
Darru.
buga buga sanin sa eh to shi dai aka fi sanin aka fi saba da shi amma ne zama akwai kuma darru buga sanin sa na'am farisan yana mahayi lillahi mamakin abin ya tabbata da Allah na'am to lillahi din nan da ake magana aga ana ana ana ana galiban aka zo da shi a wannan to mamakin abin ya tabbata da shi Allah da yawa za ka ganshi yana zuwa a waƙoƙi da shawarar makaranta eh to shi ma ga wani nau'i ne na na na wannan ne shi ma ta ajibi shi ma. eh
wa qawluhu eh, da faɗin sa ya jarata ma an tijara eh ya jara ta ma an tijara ba ta lita zuna na a fara shi ne Na'am.
ƙarashin bai na'am ya jara ta ya kuyanga ta ya wato makociyata ma an ce jara mamakin abin da ya sa ke kasance makociya
na'am to kaga wannan shi ma duk ta ajibi ke nuna wannan Mm. wa aslu ahsin bi zaidin ma asa- ma asalin shi a hasan bi zaidin nan ahsana ai a zaidin hasan zaidin ne shine a hasan zaidin zaidin zaidin ya kyautata na'am ai tara zahu ya sun zama abokin kyau
na'am shine ma'anarsa to da aka zo da shi kuma sai aka zo uri da ta'ajjuba Ta- ta'ajjubu ne min husni ana son a yi mamaki da irin kyan nasa da ya zama abincin kyau ne ana son a yi mamaki mamakin irin kyan na'am fa wila ila surati sai aka sigatil canza shi amr zuwa sura ta siga ta siga ta ho- ta horo na'am ta amri sai aka ce a hasin duka da na'am il aka zo shi aka zo siga shi na'am sin bi zai
wazilatul ba aka ƙara ba kuma fil fa'il a cikin Filfa'il.
fa'ili shine a sin bi zai ya ƙara na'am litahsinil lafzi saboda kyautar lafazi
wa ma ma fa'alahu amma ma a fa'alahu fa inna ma cewa ma nakiratun tamatun na kira ce cikakkiya na'am wa wannan kira ce kaga wata ita ai ba ma ta karban alibi da lafiya kwata kwata ko akwai na kira da za ta karban alibi kamar yanzu rajulun ka sa masa al kaga zai iya karban na kira ai ko to kaga idan ya zama ba ɗaya na kira ce ma wata ita kwata kwata ma ba ta wannan mutum ita ce ta zama na kira ta amma kira na'am wa fa'ala fi'lu madin ba ala shi kuma ma din nan ga mun ce na kira ce ta ma to af'ala hudu nan Na'am.
ba af'ala din fi'il madin ne na'am bi dalilin lihaqi nunul wiqayati saboda dalilin muskon nuna lokayati fi nahwi a cikin mak- ma cikin nahawi, ahwajani ila ma a afwa hawajani ila afu wallahi ma a hawajani ila afu wallahi mamakin abin da ya bukatar da ni zuwa rangwamen Allah a ran ka'ida ita ne wani lokayati ba ta shiga sai fi ilima fi ko fi ilima zari amma ba ta shiga a cikin wani fi ilimin wannan to a fa'ala shi wannan dalilin da ya sa shi yana maka cewa a fa'ala din nan fi ilima ce domin can wajen a can tufa ma yana barago da yake cewa kabla yawan nasi kultizum nuna kayatin wale shi karni su ko kafin yan nafsu akan sa nuna kayatin amma laifi ta kan zo ita an yi waka da ita ta kan zo ba tare da nuna kayatin din ba wa'ansu malaman sun ce za su iya zuwa wannan musamman ma yi zama can yana kawo mushahidin su ma yana cewa menene a hadisi kaumi ka abi da tsaisi yin zahabar kaumar kilamu laifi to laifi din maimakon ya ce laifi ne sai ya ce laifi ita ne abin da za a kiran ta nuna kayaji la'anna ha ta kilfi ila ne min al-kasr ka'ida fi'ili an san cewa suna shi ake wa jarra to idan ka zo yanzu ka ce a karama fi'ili maji ko yi kurimu fi'ili muzari sai ka zo kuma kana son ka raba shi zuwa ya ta nafsu ta kanka misali ka ce ya girmama ni to kaga an ka ce akarami akarami to ai yau a karama ka masa kisra kenan wanda kuma mun san jarra da inda take suna take alama ce ta shiga cikin suna ba fi'ili ba mutum da haka ne zai ka ce to bari ka kawo wata nuni wata za ta kiyaye la'annaha ta kilfi ila ne min al-kasri ko kuma ta kilfi ila min al-iltibasi tana kiyaye fi'ili daga rikicewa tsakanin sa gane cewa a menene shi suna ne ko ko suna ne ko fi'ili ko kuma ta kiyaye shi gabarin yin kasra sai ka ce a karama ni sai ka nuno kawajin din kafin yan nan kaga ma a karama din yana nan a karama fi'ili ma ne ka ni din sai ka kawo nuno kawajin ita sai ka mata kisra to ya zama wannan din kenan to amma dai kamar yadda ya faɗa can kaga akwai abubuwa a can waɗanda to an su bilan ana musu waɗansu bilan kuma za a yi musu akwai can sila Allah yake walaita ni fasha walaita na dara kuma ala Allah ikis ta kun muhayyara Na'am.
baki ya ci wal dirara me yake cewa limi wa'anni yanzu ma kar ma ka zikira dai wannan abin da yake magana to kaga duk waɗannan abubuwan yana magana ne akan wasu daga ciki ana sa musu wasu kuma ba a sa musu wasu a sa musu yayi yawa kaga walaita ni fasha walaita ni dara in walaita ni ne yayi yawa amma a ce laifi shi kuma ba a sa masa din yayi najiri amma wa ma al'alla yake so kuma in duk wala Allah ita kuma shine aka ce rashin sawa shine ya- ya- ya fi yawa a ce la'alli kamar la'alli a ablugul asbaba kamar da ya zo a cikin qur'ani to ka ba a ce la'alla ne to daidai shauran su da yawa ita nuna tsadin ne ma'ana take nan kamar ma a waje ni ila abu wallahi ko ma a fukara ni ila abu wallahi kaga a waje shi yin ce a waje fi ne ma dine shi ko domin ga nuna katin ta yi ita ba ta shiga cikin fi da amri to wannan kaga kamar ya kawo hujja ne da cewa a fa'ala din fi ne ma dine
الثاني na biyu إذا أردت in التفضيل kana zan tafdili أو ko kuma التأدب ta'ajibi مما لم يستوفي الشروط ga abin da bai cika shuruɗi ba فأتي بصيغة sai ka zo da siga مستوفية لها wadda ta cika sharaɗin akwai waɗannan yanzu mun faɗi wajen sharaɗi wajen guda takwas ko نعم wanda muka faɗa cewa idan dai fi'ili zai zo kafin ya zama ya shiga af'al ismu tabdili ko kuma af'al ah, ta'jibi dole sai yana da wannan sharaɗin mun ce yana da cikin sharaɗi sai ya zama salati ne shi ko نعم to idan yanzu sai ka zo da fi'ili wanda yake gashi ya zo kuma ba salati bane ruba'i ne ko kuma sama da haka ne to tunda haka ne kaga ba zai iya yiwa ka a af'al tabdili ismu tabdili da cikin sa ba. ko kuma abu an ta ajiyu da shi ba mutum da haka ne sai ka kawo wani fi'ili wanda shi zai iya yiwa a yi masa ta ajiyu نعم sulasin kenan نعم to in kai haka shi kuma sai ka zo da shi shi sunan sai ka zo da shi sai ka mai da shi mazdari shi wancan fi'ilin amma yanzu misali isa haraja a kai isa haraja kaga ba ba sulasi bane kaga ba zai iya yiwa a yi masa ba to sai ka zo ka ma ashadda istihrajin نعم
kuma kamar shi irin waɗannan abu na ko kuma a shidid da istihiraji irin waɗannan shi kamar shi aga ya zo a shadda kamar a fa'ala ne amma a shidid kuma ya zo kamar a fa'ala a ilmi sai ka zo kowane daga ciki can ma shi ma yana faɗa ya kuma a shadda a a shadda ne can yana faɗan abu nan wanda dai ya ce wanda ba zai iya cika ya zama ba zai iya cika wannan ba alin shurutun da muka faɗa ba lokacin bayan ya gama faɗa mai alfiya bayan ya gama faɗan a wakin suna sharaɗan sai ce to duk wanda kuma ba zai zo wanda ya zama ba zai iya cika wannan sharaɗin ba to sai ka zo da ashadda ko kuma a jiki na can ya kawo shi a na na cikin Mm.
to shine su yake sanya maka magana a nan wajen na waj'al al-masdara sai ka sanya mazari ghayra al-mustawfi yana wani abin cikawa tamyizan li ism sai zama at-taqdim tafdili sai ya zama mazarin ka sanya sai nan bai gyara maka ba No?
mai ce maka na wajen na wajen alun wata ma ya sama alibi da lani karatun ne nake ganin kamar ya kamata ya zama waje almazdara gairu masu saufa tamyiza na sanya mazdarin wanda ba zai iya cika sharaɗin bai zo a matsayin tamyizi na an gane na amma ba ka ba karatun zai dan bada wani waje almazara zuwar mustafa tauhiza wani ya zama mazara sai ya zama to zai zama bada likin nasu da iya ka sanya manzari shi manzarin gairar mustafa wani wanda zai cika shi manzarin na wanda ba zai iya cika sharaɗin ba yanzu in sai raja ai ba zai iya cika sharaɗi ba ko Eh, mutum da ba zai cika sharaɗi ba sai ka sanya manzarin sa na sai ya zama ya zo a matsayin me zai zo a matsayin tamizar ya zama yana matsayin tamizar amma an kasa shi mu a, ya zama mazara din ya zama ba alibi da lami haka sai ya zama tun da za ka yi karaba shi zuwa gaira din Eh.
ko na waj'al mazara gairul mustafa tamizar ka sanya mazarin wanda ba zai iya cika sharadin ba ya zo ka zo da shi a matsayin tamizar na sai ya zama ma'ana za ta fitowa haka da yawan yi shi ya zama mazarin ba sama alibi da lami na saboda za a yi masa isafa ko eh, inda duk inda ka zo da isafa kuma ba dama ka sa alibi da lami mm, ka an ne kan yinin wa'anta ilafata mata tara ni Allah ta hulla makani wani maki ne ke cewa tsakanin ni da kai saboda kiyayya da take gaban mu kamar ni ma- kamar ni alibi a bana ne ka an ne tamyinin kai tamyini ne wa'anta ilafata ni kuma ni kuma ilafata na inda ka gani to kada ka zo wajen kamar yadda tamyini da ilafa ba su haɗuwa inda ka zo tamyini to kuma ba da maka ilafa na shi ne
wa ma'mulan li fi'l at-ta'ajjub kuma sai ya zama shi kuma ma'amuli ne da fi'il ta'ajjubi don kuma bangaren ta'ajjubi ne kake son za ka kawo shi Mm.
sai ya zama ma'amulin sa ne.
na sai ya zama wanda aikin zai fada a kansa eh, yawa na sai ka zo hau.
da shi a shaddadin sai ya zama shine amilin ma'amulin nasa kuma sai ya zama shine fi'il ta'jil wanda yake shi kuma bai cika sharadi din ba na Eh, Na hau.
misalin ka sai fulan Fulanun ashaddu ashaddu istihrajan istihrajan lil lil fawa'id
kaga wani din nan shine mafi tsananin istihrajan fitarwa lil fawaid daga fa'ida
wa ma ashaddu kaga kaga a istihrajan shaddu din ya zama shine sunan tawdil din istihrajan din sai kuma ya zama shine tunda shine gairar mustafa din Mm.
sai ya zama shine ya zo mai manzari na kuma ya zo ne a matsayin mai a matsayin tawdil tamyiz wa ma ashaddu istihrajan da kuma a shidda istirajo mamakin abin da ya tsananta istirajo wa ashaddu kowa a jif istihrajan ko a jif ko kuma ga tsananta bi sai mamakin abin da ya tsananta bi istirajo kaga ya zama shine amili na ashad da na a nan ya zama amili ne na- nan kulun biyu ko na wannan kuma majruri ne da da- da sunan jarra eh, eh Na.
kowane daga cikin sai zo kaga ya zama amili ne in a fili ta ajibi ne amili ne shi ya zama amuli kai afuwa Ma'amuli, na.
eh shi kuma an a bangaren wancan ne sai ya zama shi mutum tamyiz eh a bangaren ismu tafdil ne na sai ya zama matsayin tamizi ne
alhamdulillah alhamdulillah